إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوه في إحسانكم فهذا هو الإحسان الذي أمر نبينا به صلى الله عليه وسلم أن نعبد الله كأننا نراه فإن لم نكن نرى الله فإنه يرانا الإسلام دين إحسان وإكرام وتكاتف وترابط وتعاون على البر والتقوى بل وتجاوز وتسامح ما لم تنتهك حرمات الله وقد أمر الله وقد أمر الله بالإحسان في غير ما آية من كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ويقول وأحسن كما أحسن الله إليك ويقول الله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان روى مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء ويرغب جل وعلا في الإحسان ويبين آثاره وجزاءه وعظم وعظم مردوده في أهله في, في الآجل والعاجل لتتسارع النفوس الخيرة إليه وتتسابق في طلب ما وعد الله به أهله في الآخرة من درجات عالية ولذة داعمة ونعيم سرمدي أبدي مع حفظ الله لهم ونصره على من ناوأهم وخالفهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا, ير ولا يرحق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وقال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه يقوى مسلمين bayan godiya ga Allah maɗaukaki godiya marar iyaka da kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalinku tare da ni kaina mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu kiyaye dokokinsa kuma mu zama mun siffantu da ihsani wajen mu'amalarmu da Ubangiji da kuma ihsani wajen mu'amalarmu da bayin Allah, mu bauta wa Allah kamar muna ganinsa duk da ba ma ganinsa to shi yana ganinmu, ya ku bayin Allah, addinin musulunci addini ne na kyautatawa, addini ne na karramawa. addini ne na taimakon juna da haɗin kai addini ne na buɗaɗa da kuma yaɗa alaƙoƙi da haɗe su su ƙarfafa tare da juna da kuma taimakon juna akan aikin alheri da dukkan abin da yake zai ja zuwa ga takawa da tsoron Allah bal ba iya wannan ba addinin musulunci addini ne na ƙetare laifin da aka yi maka yafewa da yin afuwa da kuma rangume akan abin da wani ɗan adam ya maka muddin dai ba a keta haddin Allah a ciki ba Allah maɗaukaki ya umarce mu a ayoyi da yawa a cikin alƙur'ani cewa lalle mu kyautata ga Ubangiji wajen bautarsa sannan kuma mu kyautata wa bayin Allah wajen mu'amalar da za mu musu Allah maɗaukaki yana cewa wa ahsinu kuma ku ihsani ku riƙa kyautatawa ku zama mutane masu kyautatawa inna Allah yuhibbul muhsinin lalle Allah yana son masu kyautatawa sannan Allah maɗauki yana cewa wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik kuma ka kyautata irin yadda Allah ya kyautata maka Allah ya kyautata maka ya baka lafiya wani ba shi da lafiya ya hore maka abin da zaka ci wani yana cikin halin yunwa wani yana kwance ba zai iya tafiya ba kana tafiya da ƙafafunka kana amfani da hannunka kana gani da idanka kana shaƙar numfashi ba a taimaka maka da wani abu kafin ka shaƙi numfashi ka gode ma Allah akan waɗannan ni'imomi irin yadda Allah ya maka ni'ima ya kyautata maka to kai ma ka kyautata ma wani sannan Allah maɗauki yana cewa inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan Allah maɗauki yana umarni da yin adalci da kuma kyautatawa wannan umarni ne daga Allah umarni daga Allah wajibi ne a yi da'a ga wannan umarni ka zama mai adalci wajen abin da za ka faɗi wajen aikin da za ka aikata wajen mu'amalarka mu'amalarka da wani dan ba dan gidanku ba ne ko dan unguwarku ko dan garinku karkace za ka saba masa kai masa rashin adalci saboda baka san shi ba duk mutumin da mu'amala ta haɗa ku da shi a ga adalci tare da kai kai ko ba musulmi ba ne kai masa adalci haramun ne kai rashin adalci ga wanda ba musulmi ba haka kawai saboda ba musulmi ba ne in ya cancanci adalci ya yi daidai a ba shi daidai ko da akan musulmi ne musulmi ya keta haddin wanda ba musulmi ba to a baiwa wanda ba musulmi ba gaskiya wannan shine musulunci Allah subhanahu wa ta'ala kinsa mana wannan adalci da kyautatawa a zukatanmu al'imam muslim ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah maɗaukaki ya rubuta ma'ana ya wajabta al'ihsan ala kulli shay'in a rika kyautatawa akan kowanne abu duk abin da za ka yi ka yi ihsani wajen mu'amalarka da Allah in an ce ihsani shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wa mala'ika jibrilu a wannan hadisi mashhuri hadisu jibril da yake ce masa al-ihsan an ta'budallah ka annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak wannan wajen mu'amalarka da Allah wannan shine ihsani ka bautawa Allah da cikakkiyar muraqaba ka rika ji yana ganinka ya san me ke yawo a zuciyarka yana ganin motsinka yana jin maganarka da muryarka duk abin da za ka yi ya sani to ka riƙa jin wannan yana ganin ka ɗin wajen mu'amala da shi don haka sai ka nisanci abin da baya so ka aikata abin da yake so ka samu yardarsa ka nisanta daga samun fushinsa in an ce ihsani kuma dangane da bayin Allah shine kai musu adalci ka kyautata musu kai musu abin da kake so su yi maka wajen magana magana mai kyau magana ta adalci babu zagi ba cin mutunci babu kuma mummunan zato wajen waɗannan mu'amaloli to Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya wajabta yin ihsani akan kowanne abu har ya zo mana da cewa in za ku yi kisa to ku kyautata kisan ya bayin Allah in ba musulunci ba wannan addini nake ba da umarni ko kisa za a kaga dai kisa shine ƙarshen abin da mutum zai yi dangane da ɗan uwansa wanda ba shi ba ko ma ba dan uwansa ba wajen abin da zai dai ga dan adam ya raba shi da ransa shine karshen abin da zai na munanawa to a duk ko da munanawa ce zaka sawa'un za a yi masa hukunci ne na shari'a saboda yayi abin da ba daidai ba wanda ya cancanci kisa ko kuma wani abu daban to a kyautata kisa a yi shi ta hanyar da zai zama da sauki a yi shi ta hanyar da babu wato mummunan tunani shi yasa ko a yaƙi a wajen yaƙi da kun ga yaƙi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba in an je fagen fama sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana abin da ake kira musla musla ita ce in an kashe mutum kuma sannan ko a yanke masa hanci ko a yanke masa ido ko hannu ko makamancin wannan ko a gutsire kan aje a nuna wanda yace yana so ya kashe shi ko kuma abokin gabasa ko makamancin wannan a musulunci an hana irin wannan aiki ko a yaƙi an hana wannan to ballantana abin da ba yaƙi ba kai abin da za ka ci dabba da za ka yanka wadda za ka ci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ai ihsani a kanta a wasa wuka a gaggauta yankan yadda nan da nan za a hutar da dabbar ba sai ta sha wahala ba wannan shi ma ihsani ne ya dan uwa musulmi idan abokin gabarka an ce kai ihsani a kansa idan abin da zaka ci dabba mai rai ka raba ta da ranka don ka halatta wa kanka ka ci an ce kai ihsani to ina ga dan uwanka musulmi dan me ba za ka yi masa ihsani ba ina ga iyayenka da suka haife ka ina ga uwa da uba sun fi kowa cancantar kai musu ihsani ina ga 'ya'yanka da ka haife su don haka dai manzon Allah sallallahu alaihi ya gaya mana inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay'in sannan Allah madaukaki ya kwadaitar a cikin alqur'ani da yin ihsani ya bayyana mana sakamakonsa da kuma ladan da za a bayar a kansa da kuma girman sakamakon da zai samu ga dukkan mutumin da yake ihsani ko a duniya ko a lahira duk mutumin da yake ihsani a duniya to Allah maɗaukaki zai ba shi sakamako iri biyu a duniya ya tsare shi daga sharri ya tsare masa mutuncinsa kuma ya rufa masa asiri ba zai tozarta ba in dai kai mai ihsani ne ga ‘yan uwanka musulmi ga ɗan adam umuman to Allah maɗauki za ka ga ya ɗaukaka ka ya baka abin da kake so ba za ka shiga cikin tagayyara ba ba za ka zo kana bara ba ba za ka zo kana kaskanta da wulakanta ba saboda Allah zai rika kawo maka irin yadda kake kai wa mutane kake taimakon su a nan duniya za a yi maka haka nan kuma a lahira ka ga sakamakonsa don me ake faɗin wannan saboda rayuka masu alheri su yi rige su rika musabaka tsakaninsu da juna wajen neman abin nan da Allah maɗaukaki ya alkawari da shi a lahira da kuma darajoji maɗaukaka da kuma jin daɗi dawwamamme da ni'ima tabbatacciya dawwamammiya wadda ba ta yankewa tare da kiyayewa daga Allah da taimako daga Allah akan dukkan mutumin da yake gaba da kai ya bawan Allah da yake cewa abokan gaba sun masa yawa daga wani abu ya same shi ma sai ya ɗauka turo musu shi aka yi ai an kulla masa wani abu ne ai an sa masa hannu ne ai sammu aka yi masa ai jifansa aka yi wallahi in kana kyautata wa mutane ba ka buƙatar ka je kai maganin wannan jifan labun boka la wani abu ka kwantar da hankalinka taimakawa mutane kawai da ihsani wajen mu'amala ya isa Allah maɗaukaki a sababinsa ya kare ka daga dukkan mai ƙinka dukkan mai gaba da kai ka taɓa ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi wurin wani ko boka ko wani abu wanda a zamanin da yake da rai yana da abokan gaba da suka fi kowanne abokan gaba munin su cutar da shi an zage shi an ci mutuncinsa an kore shi daga garinsu yana sallah an zuba masa tumbin dabba an kama wuyansa an shaƙe an yi ƙoƙarin kashe shi an ƙulla masa makirci iri-iri amma duka wa ya tsare shi wani abu ya je wurin wani ya nema Allah ne ubangijinsa ya tsare shi saboda shi ya zo mana da ihsanin da ya fi kowanne kyau wanne ne ihsani shine ihsanin musulunci shi kansa musulunci ihsani ne Allah madauki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi a duniyance kuma Allah ya sanya manzo sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyauta a duniya ba a taɓa mutum mai kyauta irin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk wani abin duniya to ba shi da wata daraja a wurinsa yadda har zai iya rowarsa daga ya ga mabukaci nan da nan zai ba shi abin da yake tare da shi bal har sahabbai sun gane shi in sun ga wani abu tare da shi yanzu za a kawo masa kyautarsa yanzu nan wani zai ce ya rasulullah ina son wannan abun har manyan sahabbai hanawa suke suka ce ku kun san shi in an tambaye shi baya cewa a'a to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ya taba zama cikin tagayyar bai taɓa zama cikin tagayyara ba don haka ya kai bawan Allah kar kai tsammanin taimakawa mutane zai sa ka tagayyara ko kyakkyawan hali zai sa ka kaskanta ko kuma yawan haƙurin ka zai sa a rena ka duk ba haka bane ka zama mai kirki mai tunani mai kyau Allah subhanahu wataala zai tsare ka lilladina ahsanul husna wa ziyada waɗanda suke kyautatawa to Allah zai ba su alhusna alhusna ita ce mafi kyau mafi kyau kuma ita ce aljanna kamar da sahabbai suka fassara wannan aya wala yarhaqu wujuhahum qatarun wala zilla wata ƙura ba za ta wato sama ta yi sama akan fuskokinsu ta lullube fuskarsu ba a'a Allah maɗauki zai tankaɗe musu ƙura ya kaɗe musu a yaye musu a tsaftace su kuma a gyara musu fuskarsu hakanan babu ƙasƙanci tare da su ƙasƙanci a duniya ƙasƙanci a lahira Allah zai tsare su Allah sai ce ula'ika ashabul jannati hum fiha khalidun waɗannan su ne 'yan aljanna a cikinta su masu dawwama ne sannan Allah subhanahu wataala yana cewa inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun Allah yana tare da waɗanda suke masu tsoron Allah masu jin tsoron Allah masu bin dokokinsa masu kiyayewa abinda baya so su guje shi sannan kuma da waɗanda suke masu kyautatawa kyautatawa ga Allah da kuma kyautatawa ga bayin Allah ya ku bayin Allah shi ihsani din nan wata ka'ida ce babba wadda da ita ce musulunci ke tsaye da gininsa musulunci yana da gini ginin musulunci yana tsayuwa ne akan wannan ihsani din shine ka bauta wa Allah kamar kana ganinsa ko da baka ganinsa shi yana ganinka in kowa a cikin bayin Allah zai yi aikin da yake yi tare da wannan ihsani ka je kasuwa kai ihsani wajen mu'amalarka da bayin Allah ba ka so ka cuci kowa abin da ba shi da kyau ka gaya wa mutane wannan ba shi da kyau jiya a garin sauke kaya ya faɗi abu kaza ya balle wannan ku mai kyau ne wannan ba shi da kyau kayi ihsani Allah zai baka lada Allah zai sa maka albarka a kasuwancinka ka je aikinka akan lokaci ka tashi akan lokaci ka yi aikin da aka ɗora maka ba yawan hira ba ba zage-zage ba ba cin mutunci ba kayi ihsani ka riƙa ji kuma cewa Allah yana kallon ka kar ka ɗauki abin da ba naka ba duka wannan yana cikin ihsani da Allah maɗaukaki zai baka lada a kansa don haka kar ka yi tsammani ihsanin nan babu ƙofar da bai shiga ba tarbiyyar ‘ya'yanka akwai ihsani a cikinta kar ka yi mugunta ga wani kar ka ɓata wa wani duk abin da Allah ya hore maka idan ka tafi da shi wajen gyara ɗan adam ɗan da ka haifa ba kai hasara ba ba shi ilimi kai shi makaranta kar ka shagwaba shi yi masa tarbiyya tarbiyya mai kyau wadda za a yi alfahari da shi a cikin al'umma a matsayin ɗan adam duba shari'ar musulunci gaba ɗayanta ihsani ne kyautatawa ce da tausayi da rahama da jin ƙai da kuma lura da halin mabukaci a girmama halinsa wanda kuma yake wanda ba mabukaci ba ne shi ma a lura da cewa ya ba da haƙƙin da Allah maɗaukaki ya ɗora masa don haka mai bauta a cikin bautarsa mai sallah mai azumi mai ba da sadaka kai alkali in yana kotu ya yi ihsani ya riƙa ji a lokacin da yake zaune akan kujerar alƙalanci an kawo shari'a gabansa ya riƙa sanin cewa Allah maɗaukaki yana kallon abin da ke yawo a zuciyarsa wani ya zagaya ya gaishe shi a gida ya kawo masa ‘yar kaza ko ‘yan kaji ya ji daɗin wannan abu washe gari ya zo gabansa a wajen alƙalanci ya manta da wannan abun abin ma da ya kamata tun farko kada ya karɓa in ya kama ya karɓa to ya manta da wannan abun a gabansa kada ya hana shi yin adalci wajen abin da zai yi in yi haka ya tuna Allah na kallonsa to shi ma ya yi ihsani haka nan kuma mai siyasa a siyasarsa siyasa nan ana nufin shugabanci jagora a cikin al'umma ya riƙa ji a zuciyarsa amanar Allah ce Allah ya bashi shugabancin wannan al'umma kada a cuci wani a kawo ya kau da ido kada saboda wani ya bashi wani abu shikenan a kyale shi ya ta abin da ya ga dama a'a a ji tsoron Allah a kalli Allah madaukaki ran kiyama zai tsaye da kai ya tambaye ka akan dukkan abin da Allah ya dora a kanka na haƙoƙin waɗanda kake shugabanci iyaye da kuma masu jagorancin al'umma ma'ana iyaye da kuma masu jagorancin marayu da makamantansu duk a kula da waɗannan kowanne ɗa Allah zai tambaye ka akan ka bashi tarbiyya ko baka bashi tarbiyya ba hakanan ya'ya dangane da iyayensu Allah madaukaki ya girmama haƙƙin iyaye ya'yan uwa musulmi sama da duk yadda mutum yake tsammani duk mutumin da bai kyautata ma iyayensa ba ya zauna da su ba su rabu lafiya ba ya cutar da su bai damu da halin da suke ciki ba to Allah madaukaki zai jarrabe shi a wannan rayuwar a nuna masa sakamakon aikin da yayi shi ma a jarrabe shi da ɗan da zai masa irin wannan abin da ya ma iyayensa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu ya ku bayin Allah rayuwar mu baki ɗayanta tana buƙatar wannan ihsani din ka bautawa Allah a kowane lamari naka a duk mu'amalolinka ka ɗauka Allah yana ganinka kada ka cuci wani kada kuma a cutar da kai ya ku bayan Allah musulmi in ya bauta wa Allah da aikinsa kamar yana ganin Allah ko da Allah maɗaukaki shi bawan baya ganin Allah ɗin to Allah yana ganinsa ya halarto a zuciyarsa Allah nan yana nan tare da shi yana sanin motsinsa to insha Allahu ta'ala Allah zai sabbaba masa ya samu khashiya ya samu tsoron Allah ya samu kuma haiba da ganin kwarjinin Ubangiji da girman Allah maɗaukaki yayin da ya ɓuya babu kowa a ganinsa daga shi sai shi kaɗai to ya tuna cewa Allah ya ba da umarnin duk abin da ya a rubuta kuma abin da yake yawo a cikin zuciyarsa Allah yana sani inna Allah alimun bi zati sudur Allah masani ne dangane da abin da ke cikin kiraza ka halarto wannan ma'anar a duk lokacin da ka kaɗaita to insha Allah ta'ala Allah zai sanya maka tsoron Allah ya lullube ka tsoron Allah a fuskar ka tsoron Allah a hannunka tsoron Allah a kafar ka tsoron Allah a mu'amalar ka da bakinka da duk abin da zaka aikata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi menene afdalul iman yace afdalul imani an ta'lama anna Allah ma'aka haythu kunta mafificin imani shine kasancewa Allah yana tare da kai duk inda kake kar ka yi tsammanin sai wani an sa maka ɗan gadi duk mutumin da yake tsoron Allah yake da ihsani to baya tsoron ɗan sanda baya tsoron soja baya tsoron wani abu cewa sai an sa shi sannan ya zama mutumin kirki mai da'a ko ba kowa za ka zama mutumin kirki ba za ka cuci kowa ba ba za ka daki kowa ba ba za ka zub da jinin kowa ba ba kuma za ka zagi wani ba ya ku bayan Allah ihsanin nan da Allah ya umarce mu da shi shine duk barin dukkan abin da Allah ya hana da tsoron ukubarsa da kuma aikata dukkan abin da za ka iya na aikin da Allah ya yi umarni da shi kana fatan Allah ya baka lada kuma kana tsoron wato azabarsa wato khaufan wa raja'an kana tsoron azaba kana da kyakkyawan fata ga Allah cewa zai baka lada ya ku bayan Allah maganar tana da tsawo akan wannan abu na ihsani amma lokacinmu ba zai isa mu kare gaba ɗaya ba illa dai mu kiyaye mu ɗauki waɗannan misalai kamar da muka bayar ka ji tsoron Allah ya kai bawan Allah ka san cewa ihsani yana nan a kanka wajibi ne ka aikata shi kamar da na ba da misali ya musulmi muna buƙatar mu yi tallan mahasinal islam ga waɗanda ba musulmi ba kullum mukan faɗi wannan abu wajen zamantakewar mu Allah subhanahu wata'ala ya wajabta mana kyautatawa ga kowa in wanda ba musulmi ba ya cuce ka ko ya cuci wani bangare na al'ummarka da wasu abubuwa na makirci kai in ka kyautata ko ka mayar da mai kyau ba rauni kai ba alama ce ta mutuntaka ta girma da tunani duk da cewa musulmi ba daidai ne ya tsaya ba daidai ba ne a gare shi ya tsaya a cuce shi to amma a ɗauki matakan da za su kwantar da hankali su yi maganin damuwa ya fi mana amfani sama da a ce ko ina a tarwatse ko ina ƙasa ba za ta zauna lafiya ba nan faɗa can faɗa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba wannan ba zai taimaka mana al'umma ta zauna lafiya al'umma ta ci gaba ba muna roƙon Allah maɗauki ya kawo mana ƙarshen irin tashin tashina da ke aukuwa a wasu wurare Allah kada ya kawo mana su Allah kuma ya ba mu adalci wajen dukkan wanda za mu mu'amala da shi mu nuna masa hali na ƙwarai domin la'alla ya musulunta la'alla ya ga cewa saƙon da ke tare da mu ba irin abin da ke cikin zuciyarsa bane Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين wansur ibadaka almuwahhidina ya rabbal alamin ya Allah muna roƙonka ka ba mu ihsani ka ba mu kyautatawa wajen mu'amalar mu da kai wajen ibada wajen ayyukan mu na mu'amaloli ya Allah ka sa mu zama masu ihsani wajen mu'amalar mu da bayinka da kuma dukkan halittarka har da dabbobi da tsirai da ka halitta ya Allah ka ba mu damar yin ihsani zuwa ga dukkan abin da ka halicce shi Allah ka tsare mu daga yin mugunta Allah ka tsare mu daga cutar wanda bai cancanta a cuce shi ba ya Allah kuma ka hana a cuce mu Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da kwanciyar hankali da ni'ima da ƙarin ƙarfin tattalin arziki Allah ka taimaki shugabanninmu masu jagorancinmu a wannan ƙasa wajen dukkan abin da zai zama alheri gare su da gare mu wajen zaman lafiya wajen kwanciyar hankali wajen gyaran tattalin arziki dukkan abin da zai zama muni ne a gare mu da gare su da abin da zai sa hankali ya tashi rashin zaman lafiya ya wanzu ya Allah ka tsare waɗannan irin al'amura daga aukuwa Allah ka taimaki dukkan musulmi cikin abin da suka sa a gabansu ya Allah ka taimaki labirorinmu Allah ka taimaki ‘yan kasuwanmu ya Allah ka taimaki shugabanninmu Allah ka taimaki ma'aikatanmu Allah ka taimaki dukkan mutum musulmi wanda ya sa wani abu a gabansa wanda ba shi da aiki Allah ka bashi wanda ba shi da aure Allah ka bashi Allah ka nisanta ‘ya'yanmu daga zinace-zinace da luwatsi da shaye-shaye da dukkan abin da zai nesanta su daga hanya madaidaiciya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammad